فقد أخزيته ظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وغانا تقبل كراتم ولقنا مكتاجيا سورة آل عمران زعم تاشي آية تريد تسعين دبيو الله سبحانه وتعالى ainihin yana mana bayanin halayen muminai mutanen kirki daga cin ɗabi'unsu da halayensu jiya mun karanta cewa suna inna fi haƙi sama su larar filafin lele wannan hari la'ayatu da ulul albani Allah ta ke cewa halittar sammai da kasai da sabawan dare da wuni ayoyi ne ga ma'abota hankali sai Allah ya fara ba da siffofinsu daga cin siffofinsu banda na suratul baqara lazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار wannan shine sifofin su bayan zikirin Allah a zaune a tsaye a kwance kamar da muka bayani jiya to sannan kuma aikin su na bishi a tafakkur fi khalqillah bayan Allah a cikin tafakkuri a sha'anin Allah suna da martaba kashi uku akwai masu tafakkuri almutafakkuruna fi haqqillah akwai masu tafakuri a cikin halittar Allah maɗaukakin sarki ainihin su masu tafakuri a cikin halittar Allah wannan tafakurin zai ja su ne zuwa ga fana'u fil af'al za su yi fana'i ne a cikin ayyukan Allah maɗaukakin sarki halittar sammai kasai ainihin da sauran dukkan halittu na Allah to tafakuri a cikin waɗannan gabaki ɗaya zai ja ba wani zuwa ga fana'u fil af'ali ko ko ainihin fi sifatul af'ali wawa zai fanaye a cikin siffofi ko a cikin ainihin ayyukan Allah madaukakin sarki to tafakkuri mataki na biyu idan mutum ya nutsa a ciki shine wanda Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu ya ja ko ne ki cewa tafakkur fi khalqillahi wala tafakkur wala tafakkur fi zati fa ta'alaku annabi ke cewa ku yi tafakkuri a cikin halittun Allah ne kar ku tafakkuri a cikin gundarin gudan zatin Allah za ku halaka malamin shawar islamun shi ibrahim ke cewa tafakkuri a cikin zatin allah ga mutum wanda yake ainihin ami mubtadi wanda ya fara tafiya yanzu zuwa ga allah mahajuri wanda bai san allah ba ba arifi ba to wannan zai ja shi zuwa ga halaka ne zai mai da allah kamar wani kankana ne haka shi ya faɗa zai mai da shi kamar wani gudan abu ne mara sifa duk wata siffa ta rashin kamala sai ta tara ma Allah madaukakin sarki da haka shi mutum wanda yake ainihin ami zai tafakkuri a cikin halittun Allah ne da nan ne zai samu tsani da wasila zuwa ga gane Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan Allah ta'ala kamar da shi ma ayyukan Allah ta'ala ga shi dan ya gaya mana harkis samawati wal ardi ikhtilafu layli wan nahar sai ce la ayatin halittar sammai bakwai da kasai bakwai da sabawan dare da wuni sai ce na ayatin ayoyi ne ga masu hankali sannan a sauran ayoyin da ya tashi siffofin abubuwan da duk zai ja ka zuwa ga tafakkuri ga Allah madaukakin sarki za ka ga lissafa abubuwa ne wanda ayyuka ne na Allah wanda za su ja hankalin bawa zuwa ga Allah to duka waɗancan tafakkuri na amawa ne na gama gari amma tafakkurin khasawa ko khasatul khasati ke bantattun ke bantattun bayan Allah to su kuma suna tafakkuri a cikin zatar Allah ne su in sai ba za su halaka ba saboda darajar su ya kai haka matakin su ya kai haka su ne arifai cikakkun arifai su da mushahada suke samun ilmi ina ne kamar da annabi Ibrahim ya ce rabbi arani kai fa tuhiyal mauta ko kaga wannan ba tafakkuri yake bukata ba mushahada yake bukata ainihin rabbi arini anzur ilayka ko annabi Musa kaga shi ma nazara ya nema ru'ya ya nema kallon zaci ya nema to akwai manyan manyan bayan Allah waliyan Allah zannaka kai wanda su kuma wannan ne ke jin su zuwa ga gane Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu a ci alfarma su na rasulullahi shugaban annabi Muhammad yana tuna a tafakkur sa'atan khair min ibadati salati tafakkuri na awa daya ga bawan Allah wanda ya san Allah a cikin halittun Allah to ya fi alkhairin shekara ainihin dubu ɗaya akwai hadisin ne ce ya fi ainihin alkhairi a kan shekaran shi ai ibadar shekara saba'in wani hadisi ne ce ibadar shekara bakwai wani hadisi ne ce ibadar shekara ɗaya wani hadisin ma ce ibadar shekara dubu to ya danganta da wani irin tafakkuri sanan wane ne mai tafakkuri ala iya halin kowane mataki wanda bawa zai ke zuwa ga Allah in har ana neman ya samu wuraƙaba ya samu daga nan ya tafi zuwa ga mushahada daga nan ya samu fana'il kulli samu muqamal ma'rifati to zaka samu tafakkuri a cikin Allah ya kai zuwa ga wannan martaba ya kai zuwa ga wannan mataki idan Allah subhanahu wata'ala zaka ga alqur'ani yana yawan jan hankalin ainihin bayi zuwa ga tafakkuri a cikin sha'aninsa to wannan shine ɗabi'un bayan Allah na gargari to bayan nan kuma idan suka tafakkuri suka nutsa a cikin Allah to daga nan sai su koma istirja'i da addu'a ila Allah sai ka ji suna cewa rabbana ma halakta haza batina subhanaka wa qina azaban nar ubangiji ba halice waɗannan halittai kawai haka kawai ba ba halice su a banza ba subhanaka sarki ya tabbata a gare ka fa qina azaban nar Allah ka tsiratar da mu daga azaban wuta sai ka ji suna cewa rabbana innaka man tadkhulun nara faqad akhzaytahu ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta wallahi ka tabar da shi Allah ka kaskantar da shi ka wulakantar da shi kuma wanda zai shiga wuta sai wanda yake zalunci kawunan shi ko kuma wanda ya zalunci kanshi amma lil zalimin min ansa to azzalaman da suka zalunci kawunan su suka yi aikin alkhairi suka yi mummuna aiki har ya bar zuwa ga shiga wutan su alkiyama to faran alkiyama ba su da mataimakin da zai taimake su wanda zai hana su shiga wuta Allah ka tsare mu da su albarka mu janaza daga cikin ɗabi'un waɗannan mutane ulul albabi za ka yi suna cewa rabbana inna na sami'na munada yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana ko an aminu bi rabbikum fa amana za ka suna cewa ubangijin mu mu fa mun ji wani ne kira yana kira zuwa ga Allah zuwa ga imani da kai shine annabi Muhammad yana ce mana an aminu bi rabbikum ku imani da ubangijin ku ɗaya ne kuma shine kadai abin bauta fa amanna sai muka imani ya Allah shine muka imani da Maulana Muhammad Rasulullah to ubangiji tunda mun yi imani rabbana faghfir lana Allah ka gafarta mana zunuban mu ainihin wa kafir anna sayyi'atina sannan ka kankare mana kananan kurakuran zunub sune manyan manyan zunubai ainihin sayyi'at sune ainihin kananan zunubai to duk Allah wadancan ka gafarta mana kar a kalla waɗannan kuma a kankare kar a tabbatar da su sannan wa tawaffana ma al-abrar Allah ka tashi daukar mu ka kashe mu to ka kashe mu tashi tare da zababbun tantattun kubatattun bayan Allah sune annabawa da shahidai da siddiqai a can alal indiyina Allah ta'ala ka sanya mu a ciki daga cikin dabi'un ayin ulul albab za ka ji suna cewa rabbana wa atina ma wa ata wa ma wa atana ala rusulika ya ubangijin mu ka cika mana alƙawarin nan da kai mana alƙawari a har a harasan manzanninka mu mun ji harshen Maulana Muhammad Rasulullahi wani alƙawari ne alƙawarin rahama alƙawarin saduwa da kai alƙawarin aljanna alƙawarin ganinka alƙawarin shiga cikin gidan rahama shi gidan aljanna Allah ka cika mana wannan alƙawarin wala tukhzina yawmal qiyamah Allah karka tabar da mu karka wulakantar da mu karka kunyata da wurin tashi alƙiyama innaka la tukhliful mi'ada Allah tabbas kai baka saba alƙawari wannan addu'o'i a jajjere zaki zai nuna maka cewa ulul albabi na daga cikin tabi'a su shine yawan addu'a ka ji rabbanu da suke ta jira wannan munajatin su da Allah kin da daddare to da haka daga cikin sifofin ulul albabi bayan zikirin Allah sai na biyu a tafakkur fi khalqin lahi sai tafakkur fi zatin lahi idan mutum ya kai sannan sai na uku shine a tabarru ila Allah subhanahu wataala shine kankan da kai ga Allah da kuma addu'a ga Allah wannan shine sifofin al-ul al-badi Allah ta sanya mu a cikin sa alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب na'am waɗannan bayan Allah mutanen kirki ulul albabi Allah ta sanya mu a cikin su siffofinsu abin bukata ne ga dukkan mumini kuma daga cikin hanyoyin da ake shiga cikin siffofin waɗannan mutane ulul albabi kamar da Allah ta'ala ya ambata gashi nan dake da shi a cikin alkurani mai girma zikirin Allah matakin farko sai tafakkuri shi tafakkurin nan wato wani abu ne mai faɗi mai kuma ainihin daraja mai kuma kima duk bayan Allah na gari duk inda bawa yake to bai kai ba sai ta hanyar tafakkuri a cikin Allah da shine darajarsa da tarakin su zai ga ɗaukaka shi tafakkuri aikin ruhi ne shi ainihin al'amal wato aiki na gabbai shi kuma aikin gabbai ne imani aikin zuciya ne tafakkuri kuma aikin ruhi ne da hankali shi kuma aiki aikin gabbai ne ma'ana sallah azumi zakka haji aikin gabbai ne shi kuma imani aikin zuciya ne shi kuma tafakkuri a cikin Allah aikin ruhi ne waɗannan abubuwa guda ku kowanne da yadda darajar su yake kasantuwar jiki bai kai zuciya daraja ba shi sa aikin zuciya sai ya kai aikin jiki daraja a wurin Allah madaukakin sarki amma idan suka haɗu guda biyu darajar sai tafi ƙarfi kasantuwar ainihin shi kuma kalbu ba ta kai ruhu daraja ba sai zama aikin ruhu ya fi aikin kalbu daraja a wurin Allah amma dan su haɗu su ukun ga ruhu ga kalbu ga jazzu sai abin karfi kasantuwan ainihin da aqlu da ruhu suna da shaɗai ne idan suka haɗu su biyu suka yi aiki to aikin ya fi daraja da haka idan su hudu suka haɗu ga hankali ga ruhi ga zuciya sun kamatse jiki ya aikin da suka umarce shi sai ka ga yanzu yanzu na mutum ya zama mulin Allah madaukakin sarki Suraka ya zama wajibi kowa ya dinga yunkura daga matakin da yake gaya matsa gaba. Mulun Mashawar Islam Shehu Ibrahim yana gaya mana cewa matakin zikiri na farko shine zikirin lisan, shine zikirin harshe shine albidaya. Sannan bayan na mutum ya nasa ne sai kuma zikirin kalbi shine zikirin zuciya. Bayan ya je mataki na zikirin zuciya sai kuma zikirin ruhi shine zikirin ainihin ruhi kenan gaba ki daya. Shi zikirin ainihin harshe abin da zai ja ka zuwa ga Allah shine lada kawai za a ta rubuta maka ladan zikiri ladan zikiri ladan zikiri kamar salati a ce ma sala alaihi salatu wa alaihi sallallahu alaihi wa sallam ko za maka salati goma wannan salati goma da ta wanke ka ne yana tsarkake ka yana tsaftace ka yana tura ka muradun wannan salati shine tura ka zuwa ga ainihin salatul qalbi ya koma da kai salatin zuciya ba salatin harshe kadai ba dan istighfari ne na harshe to muradin istighfar idan ana ta maka ainihin gafara ana ta rubuta maka lada ya maka taraki ya cinci ka iza ka zuwa ga istighfarin zuciya haka shi ma idan halala na zuwa harshe ne karanta la ilaha illallah la ilaha illallah to muradin ta shine ta maka taraki ta maka allura ta tura ka zuwa ga ainihin zikirin zuciya zuciyarka ta dauki ma'anar la ilaha illallah ta dinga ganin in ta faɗa ta ga Allah maqsul bil haqqi illallah to daga lokacin da zuciya ta fara ganin Allah da ma'anonin kalmar la ilaha illallah in ya tabbata a zuciyarka to shi kuma aikin zuciya shine ta mamaye jiki da wannan ma'ana sai kuma duka sai tura mu ruhi shi kuma aikin ruhi shine zai dashe zai nashi idan ruhi ya dashe nashi sai fanayi a cikin zatin Allah gabaki da da ma'anonin da zuciya take zikirin Allah da shi da kuma ma'anonin da ruhi ya karbi wannan ma'anonin na zuciya da take zikiri da shi to shi kuma hankali an samu abin da ake so sai ja ruhi ya ja kalbu ja jiki sai a kuma zuwa ga Allah gaba ki da to wannan shine kaman maratib wato hanyoyi wanda ainihin mutum yake bi wurin zikirin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka ba mu ikon gano alfarma manzo Allah akwai abin da ake kira al-fikra sai al-ibra akwai akwai abin da ake kira az-zikr sai al-fikr sai al-ibra shi at-tafakkur shine tunani a cikin abu yunkurin muhawala nai kai kai tunani a cikin wani abu wanda zai ja ka zuwa ga lashi na kira at-tafakkur bayan ka samu tafakkuri zuwa ga Allah kana ta tafakkuri kana ta tafakkuri kana misali yanda Allah ta'ala ke ruwan sama yanda Allah ta'ala ke shigar da dare da rana kana ta tunanin gano ayoyin Allah a cikin wannan abubuwa me sirrin haka me a ciki ne ke kawo ranar ne ke kawo kaza ai ubangiji ne to dan ubangiji ne wani magana isai ne na asrare ke cikin wannan abubuwa kai ta wannan nazarin ko a sammai ko a kasai ko a dare ko a wuni ko a karan kanka da kanka to wannan tunanin kai ne ma min inda ka kenan abin da ke tashi daga gare ka zuwa ga habra Allah to idan abin ya tafi ta bishi kuma Allah ta'ala zai sako maka ma inda hu abin da ke gare shi shi na ake kira ainihin shi kuma waridi sai wani tunani wani haske wani magangari da rahara Allah sai gangaro a cikin zuciyarka na haske na ƙarin imani na ƙarin yaƙini na ƙarin kusanci da Allah suna cewa mallawar da lahu falawari da lahu duk wanda bai da wurgi wanda zai dinga tunkarar hadar Allah da shi to bai da warige ma'ana bai da hasken da Allah zai sako masa zuwa ga zuciyarsa to daga nan kuma idan abin da Allah ya sako maka daga hadararsa ya shiga cikin zuciyarka to za a yi balance za ka samu da kira al'ibra ibra shine ne katsin kaya daga lokacin da Allah ta'ala ya sako maka da sako daga hadararsa na waridi to me katsin kaya a cikin waridin ila waridan an ce yi kaza ne ko bar kaza ila waridan an ce lura da kaza ne ko ko karka lura da kaza ila waridan an ce tsayu akan kaza ne ko kauce daga barin kaza to shin ka tsayin ka tsinkaya ka karba aikin ka aiwatar da aikin aiwatar da ake shine ibra in kaza Allah ya ce inna fi zalika la ibratun lalle a cikin kaza akwai abun lura to ana nufin tafakkurinka ya tafi waridin hadar Allah ya da maka ko kuma ka dauki sakon da ka samu ka yake da shi ne ibra ya tabbata shi to duka wannan ta hanyar tafakkuri ya zalla subhanahu wataala ya tattaro ayana ulul albabi shine masu yin tafakkur idan tafakkuri ya tafi to waridi zai jawo kisa dono da kike san Allah idan bai tafakkuri to ai fanko ne ai ya zama soko ya zama hoto ba inda zai ji isa ko hanyar tarbiyatul azkari da ake ai tafakkuri na ruhi shine ainihin sirrin aikin shine gudan aikin duk wanda ma bai san da zai fara tafakkuri ba to bai ma san da zai fara aikin ba sai shekara a jirgi ba mamaki saboda an baya an yi haka da yawa alayi halin waɗannan ayoyi da waɗannan kaza kaza suna daga cikin abubuwan da suke ake tsanantuwa da su wanda za a yi tafakkuri a cikin Allah madaukakin sarki to sannan kuma idan mutum ya tafi ya tafi a cikin Allah abin da ya gane ya gane wanda bai gane ba ma duka zai nitsa ne ya dilme ya kwantsama akan hadar Allah sai ta addu'in rabbana kaza kaza rabbana kaza kaza rabbana kaza kaza ya tura ko Allah alkhairin duniya da lahira gabaki daya to wannan sune alamomin ulul albabi da Allah madaukakin sarki to idan ulul albabi yayi zikirin Allah ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ya tafakkuri a cikin sha'anin Allah Allah ya kwararo masa da wariji walidi ya tura shi har zuwa ya samu ainihin ibra ya samu lura ya fara addu'o'in nan yanzu ibra ya zo kin da walidi ya zo daga habrar Allah shikenan sai suka to walidin da ya zo shine shi ta tabarru'i da Allah bayan sai tafakkuri a cikin Allah inda tafakkurin alamun walidin ya zo shine mutum zai ke magarya tikewa zai kasa gane Allah sai ce rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak alama fannin subhanaka nan ka kai magarya tikewa kenan yanzu ka gama ka abin nan shikenan sai ka fara yanzu ka gano cewa fawwala ma Allah komai da runguman komai daga Allah shine zaman lafiya shine sai mutum ya fara wannan addu'o'i rabbana kaza kaza kaza rabbana kaza kaza to idan ka gama addu'o'in ka Allah ta'ala ya sa maka ya alƙawari shine ce fatajaba lahum rabbuhum ainin Allah ta'ala sai an sa masa addu'o'in su da suka dinga an suka dinga tura ma Allah sannan kuma daga cikin addu'o'in ka kalla duka zaka ga duka addu'o'i ne na neman tsari daga bala'in duniya da bala'in lahira duka zaka ga cewa ba wani wanda ya Allah bai ce su rubu kuɗi ba ko su rubu wani katon gida a duniya ko wani katuwar mata a duniya ko wani katuwar mota duk zaka ga babu wannan ko ko bai da jari jari ya kare duk zaka ga babu wannan a ciki ko ba haka bane zaka ga kowanne ne suka fara roƙa zaka ga rabbana na farko ainihin an ce ne innaka manta da kullun nara faqad hazaita tsoron shiga wuta sai suka ce to Allah muna neman tsare daga wuta rabbana na biyu sai ka ji suna cewa sun ji ne kira yana kira shine maulana muhammad rasulullah sun imani da ya kira da haka Allah ta'ala ka gafarta mana zunuban mu ka tsirtar da mu daga sharrin wuta kaga shi ma addu'a dai na bi menene neman tsari daga bala'in wuta ne ko ba haka ba shi ma rabbana na uku zaka ji shine Allah ka mana ba mu alƙawarin da kai mu manzannai menene alƙawarin shine zaka ba mu aljanna zaka tsirtar da mu daga azaban wuta to duka waɗannan zaka ga shine alamomin addu'in ne hankali ulul albab amma idan mutum ba ulul albabi bane idan ya zo ma zai addu'a zaka ji to Allah jarin nan dai ya kare Allah da dubu ɗari biyar nake jiya in ja kuma dubu ɗari da hamsin Allah ya la'ayi Allah dan girman annabin ka dan waye waye da sauransu kai yanzu dan girman annabi ne ya ce baka dubu ɗari biyar duk girman annabi zai tsaya dubu ɗari biyar dan Allah an yawa uku ba kai saukanci ba kuwa ha ai idan har zaka ce dan girman annabi to ba kuma dubu ɗari biyar zaka roƙa ba gaskiya in har ka roƙi dubu ɗari biyar ko miliyan ɗari wai dan girman annabi ka wulakanta girman annabi ya kamata in ka ce dan girman annabi to yarda yarda kake nema na Allah dan girman annabi to kana neman karɓuwa a wurin manzo Allah dan girman annabi to soyayyar manzo Allah dan girman annabi to aljanna dan girman annabi to cikawa da imani dan girman annabi to rahama dan girman annabi gamawa lafiya don girma annabi shari'a don girma annabi shari'a al'umma shari'a zuri'a wannan duk sune abin da za ka rubuta an har ka hararo girman annabi muhammadu to bai kamata kuma ka gwama shi da wata uwar duniya ba shiri ta kawai ka gwama da abin mai karfi malam nan nan Allah zai gane kai ulul albani ne ka sami kake dan duniya duniyan ka da kake dan ma dan jari jarin ka ba sai ka ce dan girman annabi ba girman annabi ya fi karfin duniya ko ba haka bane sai ka dan yi abubuwan ka dan kananan rabbanonin ka shikenan sai ka tuntura Allah rabbana ya fattahu ya ladi ko ba sa sai ka dan jajjawa dan ka ce to Allah ala dafa Allah dafa Allah dafa misali amma wata addu'a mai karfi irin wannan to ka samu wani abu mai karfi sai ka gwama su ina fata muna gane amma kana da hankali ko da za ka roƙi duniyar ne to sai kuma ka roƙi duniyar wacce za ka hidima wa annabi muhammadu in kana da hankali za ka roƙi duniya to kasance kana gwama ta da wannan allah dan girman manzan allah ka ba mu abin da za mu yi manzan allah hidima kama wa ba mu abin da za mu addinin ka hidima ka ba mu abin da za mu ma kaza kaza hidima kaza ba mu abin da za mu bayin ka hidima to kaga ka dan wayo ko ba ka wani eh to amma sharadin da za a gane daga sai kake in an baka to kai amma ka baka ba kai ba ka nuna ma Allah kana da wayo kenan ka mushi zagayen dan wake ke zagayen ne ake cewa dan waken zage kenan ka roƙa baka kuɗin hidima an baka kuma kaki a ya nuna a to shikenan to jibin ka roƙa kuma ba dole ne ya baka alayya halin ya kamata mu lura da irin waɗannan abubuwa akwai addu'o'i da yawa wanda annabi alaihi salatu wassalam ya koya mu mutane yace amma in mutum ya ja wannan kada rubu duniya suna nan burjik in har mutum ya roƙi Allah ya kira waɗannan lambobin annabi ce kada roƙi duniya kuma dan abin ya fi ƙarfin duniya in ka roƙi duniya in ka ja wannan lambobin ka ja wannan asma'ul ka ja wannan asraran ka ja wannan kaza kaza din to in kuma ka roƙi duniya kai banza kai banza kuma an samu shi ne ai ya kamata kuma kai kuma shallake duniya yanzu kuma ba labarin duniya ke ba irin waɗannan abubuwa in ka lura duk rabbanonin nan ba duniya ko ɗaya daga neman tsarin wuta sai neman aljanna sai neman rahma sai neman yarda wannan shine alamun addu'o'in ulul albani Allah ka kama shi alfarma sai ma rasulullah wa tajaba lahum rabbuhum ubajila sai an samu su anna la udiya amala amilin minkum min zakara musa Allah ta yake cewa ni din nan bana tozartar da aikin mai aiki daga cikin ku mutum ne mace ne ko namiji ne duk wanda ya aikin mace ne ko namiji ne yayi to bana tozartar da aikin shi ba malamai suka ce zakara an musa yana da fassarori da ma'anoni da yawa zakar namiji namijin namiji unsa mace mace fasaran farko kenan zakarin shine tsayayyen namiji a hadara ba mata maza ba malalaci wanda ya san Allah ya san Allah ya san Allah shine aribi masanin Allah zakarin kenan unsa kuma mahjubi wanda bai san kowa ba yana nan dai a gidan jiya shi da ragon gidansu kila ba bambanci ina fata mun gane wannan zakarin ana nufin manyan manyan waliyan Allah annabawa unsa sauran yakubai ina fata mun gane saboda haka duk kowane ma'ana wannan ma'ana arfai ne wacce kuma ma'anan kowa da kowa ne a ne zakar an wasa ba'adu kum min ba'adin sashin ku bisa sashi wallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wadanda suka yi hijira ainihin suka tankara Allah madaukakin sarki shi ma hijira na da ma'anonin ainihin kala kala wa ukhriju min diyarihim kuma aka fitar da su daga cikin gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su a cikin sha'anin addini na cikin tafarki na sun ce za su bi ni ne aka danga gaya musu azaba wa qatalu suka yaki wa qutlu su kuma aka yake su mana suka kashi aka kashe su lakkafarun an sayyi'atihim Allah ta'ala yake cewa na nitsi da tsarkin zaki na zan gafarta musu zunuban su gaban kida wa idkhalannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan tabbas zan shigar da su aljannatan da urmu take gudana a karkashin ta ainihin sawaban min indallah wannan gwaggwaban lada ne daga Allah madaukakin sarki wallahu inda husnul ma'ab Allah ta'ala shi ke kyakkyawan kuma Allah ka ba mu albarka manzo Allah to wannan addu'o'i malamai suke cewa ainihin Allah ya lissafta abubuwa guda uku kafin ya baka wannan daraja farko alhijira in kai hijira na biyu an fitar da kai daga cikin gidanka na uku ainihin an cutar da kai cikin tabarkin Allah na hudu kayi yaki na biyar an yake ka sharuɗa na kenan sharuɗa biyar sai Allah ya ce to na natsa da tsarkin zaki na wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar to na natsa da tsarkin zaki na sai na gafarta masa komai kuma zan bashi aljanna to rugurugun haɗa waɗannan abubuwan su ne aiki to idan zamanin sahabban maulana rasulullahi mutum kila zai ce jihadi hijira shine a tashi daga makka zuwa madina ukhruju min diyarihim shine an fatattaki mutanen makka daga gidajensu an kore su sun tafi madina ko uzu an cutar da su an kashe wannan an gunsula kafan wannan an kaza kaza da sauran wannan an zazzage su an cici musu mutunci an abubuwa da gashi nan wa qatalu sun yaki a badar sun yaki a udu wa qutulu an kashe su su sun yi shahada ko to wannan shine abin da zaka kawo a zamanin Maulana Muhammad Rasulullahi to yanzu a zamanin ka menene ma'anonin waɗannan abubuwa guda biyar sai malamin suka ce na farko al-hijratu annabi ya faɗi ma'ana yace la hijratu ba'da al-fath annabi ce bayan an yi fatawa Makka to hijira ta tsare al-muhajir man hajara hawahu ko ko al-muhajir man hajara man Allahu an annabi ce ana yin budin Makka fatawa Makka to an ga magana hijira kuma daga Makka zuwa Madina sai dai yanzu hijira shine wanda ya kaurace masan zuciya wanda ya kaurace ma abinda Allah ta'ala ya hana to shi shine muhajiri in ji Maulana Rasulullahi to kaga na matakin farko kenan zamu da ke bukata ka zama muhajiri a wurin Allah shine ka kaurace masa zuciya ka kaurace ma abinda Allah ya hana in har ka zama haka to ka zama muhajiri sharadi na farko kenan sharadi na biyu ukhruju min diyarihim an fitar da su daga cikin gidajensu shine sahabbai an fitar da su a cikin gidajensu a Makka suka je aka sassa musu gidaje a Madina to kai ma me gidanka anan a duniya shine gidanka da duniya mana gidanka gashi nan zuciyarka shine gidanka san ranka shine gidanka to an fitar da kai daga gidan san ranka ka ba abin da ranka bai so ni abin da ranka bai so ranka ba ta san takura ba ta san yunwa wa ba ka bane ba ta san kunci to ka fita daga wannan gidan na san rai na hawa ka shiga ainihin gidan bin Allah bin sunnar annabi Muhammadu wannan shine ainihin fita daga gida gidanka na asali shine nafsul amara bisu shine gidan kowanne a cikin to ka fita daga wannan gidan gidan umuni da mummuna aiki zuwa gidan umuni da kyakkyawan aiki ka fita daga daga gidan nafsu zuwa gidan kalbu daga gidan kalbu zuwa gidan aqlu daga gidan aqlu zuwa gidan ruhu wa ka fita daga wannan idan ka fita to alhamdulillah tun nafsin ka tana nafsul amara bisuyi ta koma nafsul lawama ta koma nafsul mulhama ta koma nafsul ainihin mut'inna ta koma nafsul radiya ta koma nafsul radiya sannan ta koma nafsul dakiya kaga ai fita ne ko canjin riguna ne daga wannan riga zuwa wannan daga wannan gida zuwa wannan daga wannan daki zuwa wannan to fita daga waɗannan gidajen ka fita idan ka fita daga wannan gidaje to ka fita daga gidan da kake naka kenan ka shiga gidan Allah ka shiga gidan Maulana Rasulullahi idan ka fita daga gidanka na duniya ma'ana gidan sarrai sai ka ji Allah yana kiranka ya ayyatu annabul mu'mina innati irji'i ila rabbiki kin fito daga gidanki eh to zo gidan Allah sai ibadi ke shiga cikin bayina ga ta can warkuli jannati sai ku zama ku gida na gaskiya na tabbas to kajin da ake fita daga cikin gida kenan ma'ana na biyu kenan ko wa khuju min diyarihim sai wa uzu fi sabilillah an cutar da kai cikin tafarkin Allah zamanin sahabbai an zage su an ci mutuncin su an kafarta su an kashe wannan an kashe wannan an sare ma wannan kafa an sare ma wannan hannu to kai ma haka an taba zagin ka an taba ce maka zindiki an taba ce maka ainin fasiki an taba ce maka dan hakika an taba ce maka mazinaci an taba ce maka zaka da a cikin shanin dariƙa da shanin bayan Allah wanda kake jihadin nafsi domin yanzu wannan ana maganar jihadin nafsi ne ba jihadin ana maganar jihadin akbar ne ba jihadin akbar to dan ba ta maka wannan aikin mutu da sauran aiki ka shirya in kuma an taba yi to ka jure uzu kenan an cutar da kai an zage ka an ci mutunci ka an yi kaza da kai an duk sharrin kalan duniya za a watsa maka an yi mashi rasu lamin shi ibrahim irin wannan abubuwa mazza kurbi ji jihara akhraju min makani duna zabin ghaira an yi kufi da hafi jana an masa wannan amma maulana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai a kore shi daga nan zuwa makka ai daga makka zuwa madina an yi shirin kashe shi an yi shirin kaza kaza amma maulana abul abbas shi ahmad tijani radiyallahu ta'ala to duk wanda ya shiga fagen jihadil akbari to sai an masa wannan a duk sai ya samu waɗannan abubuwa to in ba maka ba to ka shirya daga lokacin kuma da abin ya zo to ba mai da martani ake ba shuru ake duk lokacin da kaji an fara wannan sai ce to alhamdulillah mun kawo din kenan to Allah ka tabbatar da kafafu mu haka yake eh ni aka zaga aka san dan iska aka san dan hakika to ai a hawa hawa da sauran ai da sauran aiki kenan eh da sauran aiki baka san ma ne ka zo ba kenan ai shiru ake yi sai ka ce to alhamdulillah kila mun kawo wajen da to Allah muna tabbatar in mun zo wajen ne Allah ka tabbatar da mu Allah ka samu wuce gaba da lafiya haka ake in aka maka wannan kalan shari'a aka gabe ruku ba za a canza za a kawo wani kalan in shi ma ka gabe ba za a canza za a kawo wani kala haka za a ta kai kala kala kala kana tankawa za ka tsaya a wajen kana tankawa za ka rike a wajen in baka tanka ba za ka ga an wuce za a lalubo wani za a ga wannan bai tasiri ba sai a lalubo wani su ma baka tanka ba aka yi baka tanka ba za a lalubo wani wanda ya fi shi dukka taraki ne taraki ne duk mukamai to haka abin zai ta tafiya ta tafiya har aka matakin da za a kura kuma duk wani abu na baki a kura kuma sai a koma yakin zuciya daga nan sai ga wutaccen hasada ga wutaccen ƙiyya ga wutaccen gaba abubuwa dai gashi nan har an mutum bai da dauriya ce to bari sai ce bari sai ya jijjefe kan irin jijjefan da ake na asiri asiri asirin nan duka dai ga sun to saboda wannan sai mutum ya dage ka san hanyar tafiyar jihadul akbar kenan ya saba da jihadul asgari to bayan nan an yi maka wannan ko wa uju ko fi sabilillahi wa qatalu suka yaki to kai ma kai yakin innal ladzina qataluna fi sabilillahi safan ka annahum bunyanun marsusun ka san yakin kuwa shine ka taba shata fagen daga an fara la ilaha illallah la ilaha illallah da kai shine jadal akbar ai alqur'ani ya lakafta mana waɗanda suke yake cikin tabarkan Allah suna sahu ne kaman sahun gini kaman yadda ake jiyar block to ai shine haka ake da'irar wazifa haka ake da'irar zikirin juma ake aka da'irar tukurar karatun qur'ani duk wani da'ira na zikiri haka ake bunyanun marsusin lokacin da kuke la ilaha illallah to shedan ne kuke caccaka masa guduma kuke daddangara masa guduma kuke caccaka masa takobi kuke nannarka masa duka kila nauyin hailalata ta kai kilin siminti kamar dubu saba'in naka kuma kila ya kai kamar dubu ɗari naka ya kai dubu tamanin idan muka haɗa a harshe ɗaya to yanzu an dunkula nauyin buhun siminti ne kamar tirela ɗaya amma shaɗin guduma ɗaya da shi dum da shi dala ya kai mai ƙwaya ɗaya to idan kai dai za ka zikiri ainihin gwargwadon nauyin bulan karfin halalaka ma'ana karfin halalaka yana da tamanin da karfin ruhinka ne a halara eh karfin halalaka da idan kana idan ruhinka na da karfi imaninka na da karfi to shi ke da tamanin karfin halalaka to idan muka hada da kira mu dari to idan muka hada da haka da muka ce la ilaha illallah duk wannan ɗayan dukan da zai mashi dan to nake jin sai ya wata 80 da ya gama jagijewa ba to shine amfanin zikiri a jam'i wannan imamu suyudi haka ya faɗa imamu suyudi ya ce ai Allah ya kwatanta zuciya da ƙarfi an kwatanta shi dan kuma da dan banza shi a duka saboda idan ba dukan gayya ba ba dukan gurb ba ainihin dutse bai cika fashewa ba sai ce sannan guduman mutum ɗaya a guduman mutum uku ya fi guduman mutum ɗaya ƙarfi wurin fasa dutse ya ce guduman mutum ɗari sun fi guduman mutum goma ƙarfi wurin fasa dutse ya ce to zikiri fasa dutse ne domin zuciya ta fi dutse ƙarfi so dukan zuciya da guduman mutum ɗari ya fi duka da guduman mutum goma kuma ne mamu shirya baya da analysis kenan wurin fa'idan zikirin jam'i Allah na fata muna muna fahimta to wannan shine jihadin nafs lokacin da ka shata fagen dagan nan za a yi zikirin juma'a ko za a yi ainihin wazifa ko za a yi wani kaza kaza kai hatta zikirin da'ira da ake ce musu mahaukata ba dai lalai Allah ba dai duk aikin ta kenan aikin kenan so jihadin nafsi da kana duka ne kana kawowa kana naushe shi dan kana bol da shi in yayi ko yayi action ya na so ya gudu to nafsa tana nan ita ba ta guduwa tana nan a kirjinta to sai mu fa shi shedan ana farawa duka ɗaya ji duka guduwa ki sai ce to ke na yi ta nan annabi ya ce shi shi dan bai jiro duka la ilaha illallah kana mai guda ɗaya jina kike jakkau sai ce na yi ta nan ba zai ƙara tsayawa ba amma ce nafsu shi ba kana nan to daga nan sai a ta dukan nafsu a ta dukan ta kike kike kike yanda ake dakan sakwara a tuni to haka za a dinga mata duhudu sai ta yi laushi ta yi lijin ka lura in aka ga muke za ka ji har wani numfashin Allah Allah kake haka ne ko ba haka bane zaka ji zuciyarka ta zama raƙai ta yi fale-fale ta shafal shafal amma kana cika koshi ka shawara sai ka jada dawo tun iki mala shi ba ci to idan ba tana cin wannan dukan ba ba za ta ba za ta lugu ba to shine waqatil sun yi jihadi wa qutulu su ma fa an yaƙe su shine shedan ya kai ka yaƙi na gashi shedan ya yaƙi na gashi ka yaƙa ya yaƙe ka ita ma namsu ka yaƙi na na na na na na na abun ita ma ta yaƙi na abun nan haka ake fafata ai ba wanda zai barka kana duka ne ana dukan ka kana dukan shedan shedan na dukan ka ita ma namiji kana duka tana dukan ka wa qatulu wa qutulu kai yaki an yaki kan ji Allah madaukakin sarki to idan aka kai wannan matakin baka janye ba su ma ba su janye ba har akai matakin da Allah ta'ala sai ya ce to bawa na yau barin sa maka hannu barin taimake ka shi na ranar da zaka kuma zuwa ga ranar zaka mutu Allah ta'ala sai ya ce to ranar da ake bukatar taimako na shine la ukaffaran an ku sayyatukum Allah ya ce zan kakkabe muku dukkan zurbanku gabaki daya ran da mutum zai mutu sai Allah ya baka wani karfi kuwa ruhaniya kuwa daga tsarin Allah kuwatul ilahi idan Allah ta la maka wannan nafha ilahiya din nan sai ka koma ruhun mala'ika shikin to a karkade maka dukkan zunubi mako daya to daga nan sai ka cika cikakken bawan Allah cikakken waliyin Allah cikakken ainihin na kusa da fadan Allah sai ka cika kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga an karkade maka dukkan zunubanka kenan sana Allah ta laike cewa zai baka kyakkyawan masauki kaga nan bai ma ce maka aljanna ba ko wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan masauki yace maka ka san kyakkyawan masauki a wurin Allah ba aljanna ne kake kyakkyawan masauki ba Allah zai saka a yan fadan ka Allah zai saka a yan fadan Annabi Muhammadu zaman ka dan fadan Allah ko dan fadan manzo Allah ya fi zama aljanna dadi ya fi da Allah zaman ka dan fara shugaban kasa kullun kuna gaban shi da abin da yace ku za ku zartar da kullun kana gida a hotel Abuja da Allah wanne ne gaba ga wanne ne wanne ne wanne ne cewa kai minista ne zama a fadan shugaban kasa ko zama a hotel ai zama aljanna zama hotel ne kana zama hotel ne kullun akwai kaji da mata suna giggitawa kana ke zo nan ke zo nan shikenan wanda kuma suke fada da Allah yanzu wanda kwana yake kwana kullun a hotel ya daidai da wanda yake zama a fada ina ce an fara sune yan alfarma shine wanda duk abin da ake da su za a kama kafa to ɗan fadar Allah kenan shine husnul ma'ab shine irin wannan kikkiawa masauki Allah ta'ala ka ba mu dan alfarma Maulana Rasulullah dan uwa mun ji irin ulul albabi abin da yasa uran an kawo magana ulul albabi ne ba ordinary mutane ba shi yasa zaka ji ake cewa ba ordinary aiki ne Allah ya sa mu dace albarkar manzana na'am لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد نعم yanzu an yi magana ulul albabi ne ulul albabi kwata kwata ba maganar duniya ne a cikin sha'anin su ba shi zaka ga darrabon nan ba duniya ko din ko ba haka bane to daga cikin abin da ke jan hankalin bawa shine duniya akwai gida akwai mota akwai jari akwai shago na daga cikin kowace shaguna na daga cikin abin da ke jan hankalin bawa suke jawo da shi ba zuwa ga Allah shine Allah ta'ala sai fara daga sama daga gane kai ulul babi idan ka ga wannan mataki to kai kuma duk kauce waɗannan sun koma bayan ka yanzu kai kana saman su ne kana gaban su idan zaka buƙaci wannan to sai dai ka tunko ka dan san ma wani ko ba wani albarkacin ka amma kai kana hararan na hadaran Allah ne kana hadaran na hadaran Maulana Rasulullahi sai kai ka wuce nan shine Allah ta'ala sai ja hankalin mu amma ta harcin Maulana Rasulullahi ko aka mana magana amma ta cikin annabi dan ka gane lamarin ba lamarin wasa bane kar ka waiwaya kar wannan abin ya ja hankalinka ya sa ka aje shirbinka ka aje yakinka ka aje kaza kaza ko ka waiwaya ko ka damu ko ka ce kai ma an zaje ka an ci mutuncin ka an ci maka dan kaza dan kaza sai ka rabi sai ka wanke kanka sai ka nuna kai ba haka bane a an kai haka da an samu damuwa menene abin da zai sa hankalinka ta iya juya kallon wancan mutane shine yawan gidaje yawan kuɗi yawan jari yawan motoci yanda suke ga dama da kuɗi da yanda suke ga dama suke abin da ga dama ka ji kuɗi ana halin lahawar na kotan nan kaga an ce maka akwai wani yaro ɗan igigi yana biyan miliyan ɗari shida kaga ka girme shi kusan so nawa sai ka fara nazarin ya yake samu kuɗi ne sai ka ce to ko kai ma za ka ɗan saki layi ne ka ɗan koma ɗan ɗan ɗan abin nan ɗin nan da sauran sai ya ke samu kuɗi sai a ce maka wani baƙin aljani ke da shi ko wani kidoga ne ko wani kaza kaza sai ka fara nazarin to kai ma ta yana za ka samu ɗan kidoga kalama ɗan ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza ɗin ana yi ko ba a yi to shine Allah subhanahu wataala sai ja hankalin mu a cikin Maulana Rasulullahi ya Rasulullahi ka ga mutanen nan barin fara da kai la yagurnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad jujjuyawa a cikin gidajen da kafirai suke masu jari masu manyan kuɗi a hannunsu a duniya kar ya ruɗe da kai na rasulullah ba da annabi ake ba da mu ake kai ulul albabi da ka zo nan wajen da kai yanzu Allah ke wannan magana mazala ya wuce sarka kai ulul albabi wannan tarbin bayan Allah ke hannunka alƙawarin bayan Allah ke tare da kai kar jijjuya wasu a manyan gidaje da manyan motoci da manyan jari da manyan kuɗi a hannunsu kar ya roɗa da su ya sa ka ce barka sake sanyi ko ya sa ka ce barka koma gidan jiya kai ma barka dan black way din da ake bi da dan escape way da ake yi kuma barka dan escape ka dan bata kasar karkashin kasa kai ma kalma dan black market ko dan black business kai ma ka kudi dare ɗaya dole karka ya kanji Allah madaukakin sarki Allah ta laki cewa mata'un qalilun ai jin dadin dan kitchen ai sakan ɗaya ne yanda ga sakan ɗaya a duniya ba ta da value ko yanzu zaman mu nan mun kace sakan kana nawa to akalla idan rayuwar lahira ne yanzu mun yi adadin rayuwar duniya gaba ɗaya malamai suna kiyasta cewa idan ka haɗa rayuwar duniya da rayuwar lahira to ana kiyasta rayuwar duniya in ka ɗibalo din kada da rayuwar lahira to kwatan kwacin sakan ɗaya a tsawon daɗewar duniya gaba ɗaya sakan ɗaya a ciki to shine kwatan kwacin abin da ya kai rayuwar lahira kamar in ce maka rayuwar duniya gaba ɗayanta ba ta kai sakan ɗaya ba a duniya a lahira ita ko rayuwar duniya ana kiyasin cewa a wurin masu ilimin kimiyya a hasashen su yanzu suna da hasashen cewa wai duniya ta yi shekara ko biliyan hudu ne da miliyan ɗari biyar biliyan ɗari haka ce kiyasi daga halittar duniya ma suna ganin duniya zai ta yi shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar daga halittar duniya ba daga sakuwa na adamu ba duniya a ainihin binciken su ta yi shekaru biliyo miliyoyi ɗaruruwa kafin annabi adamu ya shigo ta kuma duk tarihohi suna nuna haka kissoshi suna nuna haka abubuwa na alkurani da yawa na nuna haka ko da dai bata kai wannan miliyoyin ba alayi halin dai duniya ta dade kamar shi wannan da Adamu alaihi salatu wassalam amma idan daga dawon daga sakon wannan Adamu zuwa yanzu ne har yanzu ba shekara dubu goma ba har yanzu ba shekara dubu goma ba gaba daya daga ran da annabi Adamu ya zo duniya din ya fado aka wurgo shi daga aljanna har yanzu ba shekara dubu goma ba kuma shi ya shekara 500 ne aljanna 500 ɗari biyar yayi saboda haka yanzu da faɗuwar shi ba shekara dubu goma ba har yanzu ɗin nan da muke magana ana hasashen kwata kwata wuce shekara dubu bakwai ba yanzu aka shiga cikin na takwas ɗin da sakkon annabi adamu duniya har yanzu to idan ka haɗa su da koda lissafin yan kimiyya ne an ce shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar in ka haɗa ga baki ɗaya waɗannan shekarun to duk ka haɗa ka maɗe su ka kaddara shekaru duniya za ta shekara biliyan biyar ka kaddara haka misali to duka shekaru biliyan biyar ɗin idan ka gwama da awoyin lahira to sakar ɗin lahira ke sakan ɗin lahira duka shekara biliyan kaza ɗin sakan ɗin lahira ɗin shi kenan in ai sakan ɗaya lahira ɗin to an gama da rayuwar duniya gaba ɗayanta to don girman Allah to a sakan ɗin na duniya sai guda nawa aka tsalla maka eh a shekara biliyan biyar ɗin guda nawa ka samu sai ka to dan wannan abun ne zai rudar da kai shine Allah ta yi mata'ul qalilun dan jin daɗi ne fa dan kin dan kankani bai wani kai ya kawo ba sai ma'awahum jahannam sannan ƙarshen su kuma zan kaɗa su zuwa ga wutar jahannama wa bi salmihad Allah ce tir da shimfiɗar da ta kasance jahannama ce wannan shimfiɗa jahannama ce da ɗanka da ban ɗakinka da ban gidanka kafin ɗakinka tabarmarka garin baccinka to tir da wannan shimfiɗa Allah ka tsire mu albarkar mu jahannama na'am الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نعم وما عند الله خير للأبرار نعم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار Allah ta'ala ke cewa lakin nan ladina taqu lalle wadanda su ji tsoron taqaw rabbahum wadanda su ji tsoron ubangidan su shine ulul babi nan da muke magana to lahum jannatin sun ji tsoron Allah duniyar tabbata ruɗe su ba mutanen nan masu jewa a cikin gidaje ba su sa sun waiwaya sun kuma su ma sun ce sai sun yi jijjuya a gidaje irin na waɗancan ba duk jarin wani mai jari kuɗin wani mai kuɗi ainihin ko a gwamnati ya samu ko a me a kaka ya samu ko a black market ya samu ko a me ya samu ya taɓa daga masa hankali matuƙar baƙin kuɗi ne ba farin kuɗi ba Allah ka tsare to wannan suka bi tsoron Allah suka tsaya a inda Allah ta latse da su suka haƙuri da talaucinsu suka nemi iya abin da za su kai su shafe su sura daidai gwargwado su rayu sun haƙuri da babu nan duk wancan kuɗin bai taɓa kaɗa musu zuciya ba shine allazina taqaw rabbuhum Allah ta'ala ke cewa lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar waɗannan suna da aljannati ba aljanna guda ɗaya ba ani wanda ƙormu ke gudana a ƙarƙashin ta khalidina fiha za su dawo a cikin ta babu ranar fita nuzulan min indallah wannan shine kyakkyawan masauki daga Allah yanzu ko kai ne aka ga shugaban kasa zai baka kyakkyawan masauki ai ya kamata garin nan su ga irin masauki ko ba haka bane to bana kana a ce Allah ne zai maka kyakkyawan masauki da kansa Allah yana girma nuzulan min indillah wani kyakkyawan masauki ne daga Allah to kyakkyawan masauki ko a wurin Allah za ka haɗa masaukin da girman ne masaukin ko ba ka bane saboda ya kamata masaukin ya girma iya girma sakamakon me sakamakon me masaukin mai girma ne shine Allah madaukakin sarki amma inda Allah khairu lil abrar amma da ke wurin Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairi akan zaɓaɓɓun bayan Allah Allah ta ma shi
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب Na'am, Allah ta lake cewa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin ma'abota littafi sune Yahuda da Nasara waɗanda suke zaune tare da Maulana Rasulullahi. Yanzu Allah ta'ala ya dawo magana akan su kenan an dawo magana an gama da hankalin ulul babi wanda suke sune sahabban manzo Allah a wancan zamani to kuma duk wanda ya bi turbar su daga nan har ila yawmul qiyamah Allah ta sanya mu a ciki an kuma jawo hankalin yanda kowa zai tsaya akan inda yake ba ja ba gudu ba ja da baya. Yanzu an dawo ran ahlul kitabi ainihin shine munafikan mu Yahudawan Makkan nan madinan nan waɗanda suke tare da Maulana Muhammad Rasulullahi Allah ta laki cewa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi lalle daga cikin ahli kitabi akwai waɗanda suka yi imani da Allah ya Rasulullahi ainihin wa ma unzila ilaikum da kuma abin da aka saukar muku shine alqur'ani mai girma wa ma unzila ilaihim da kuma abin da aka saukar musu a can baya shine at-taura da injila duk sun imani da shi a shi ne lillahi kuma suna jin tsoron Allah wurin aikata aiki da wannan alqur'ani da kuma aikata aiki da zartar da aikin da taura da linjila ya zo da shi la yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila ba sa sayar da ayoyin Allah nan na sifofin annabi Muhammad wanda ke cin taura da linjila da kuɗi dan kankani dan neman duniya ulai kalamun azruhum inda rabbihim waɗannan mutane suna da gwaggwaban lada a wurin ubangiji ainihin inji Allah madaukakin sarki inna allaha sari'ul hisab Allah ta'ala mai saurin ba mai saurin sakamako da ka zai saka musu a duniya da lahira malami sun ce wanda wannan aya ta suka kan shi abdullahi bin salami ne da ire-iren mutanen sa Allah kara musu yarda na'am ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun na'am Allah ta'ala ce ya allazina amanu to ya kum mu'minat an kira ahlul kitabi asan sun abdullahi bin salu abdullahi bin salami da mutanen sa an ja hankalinsu an tabbatar musu da cewa imanin da suke da maulana muhammad rasulullahi allah ta'ala ba zai zubar da shi a banza ba zai saka musu da rahama zai saka musu aljanna to waɗanda kuma ba halar kitabe ba fa su ne an yi sahabban maulana alaihi salatu wasalam da ire-iren su su kuma menene sakamakon su shine allah ta'ala sai ya hankalinsu yace ya ayyuhal ladzina amanu sabiru la kum mu'minai ainihin mutanen annabi muhammadu da duk sauran muminan duniya isbiru ku yi haƙuri akan bin Allah ku yi haƙuri akan masifofi ku yi haƙuri akan barin sabon Allah shine wannan martaban mu haƙurin nan guda uku da muka ambata a baya haƙuri akan bin Allah madaukakin sarki da haƙuri ainihin akan din haƙuri akan masifa sai haƙuri akan bin Allah sai haƙuri akan barin sabon Allah annabi alayhi salatu wasallam ya ce hakuri akan musiba yana da daraja 300 hakuri akan bin Allah ka jajirce yana da daraja 600 hakuri kuma akan barin sabon Allah kana son sako amma ka danna zuciya ka hana ta ka bari shi kuma yana da daraja 900 inji Maulana Muhammad Rasulullah sannan wasabiru sannan ku kada jajircewa akan sha'anin abin da kafirai suke muku ku tsananta makafirai kuma ku daure akan abin da suke muku kar ku ba su kafa ko matsala zaratan sannan warabidu sannan ku tsaya ku jajirce a kafafan jihadi shine muribadi kenan shine duk wata kafa ku zaman dako ku jiran dako domin kar ku ba da kafa a zo a yaƙe ku a can sura akan ku wattaqullaha ku bi tsoron Allah da Allah kun tuflihuna tabbaza ku samu rabauta Allah ka ba mu rabauta albarka manzo Allah shi ma ainihin wannan aya tana magana akan mutane ciki ne da mutanen waje mutanen waje shine fassarar da muka yi mutanen cikin kuma Allah ta'ala ya ce ainihin asabar akan su shine yanda muka ambata a mataki guda akan gabaki daya ainihin hakuri akan bin Allah hakuri akan musiba sai hakuri akan murin dukkan nau'in sabon Allah shi ma sabiru hakuri akan wannan yakin nan da kafirin da muka ambata da su to su kafirai a wurin su abubuwa guda hudu shine kafirai farko nafsu sai na biyu hawan nafs sai na uku ad-duniya sai na hudu shaytan wannan shine yakin kafirai a wurin mutumin ciki ma'ana mutumin ciki shine ulul albabin da muke magana da za kan su shine zababbun bayan Allah su kafirai hudu suke yaka lokaci daya an-nafsu wa hawaha sai ad-duniya wa shaytan nafsu da san zuciyarta sannan sai duniya sai shaidan to su jajirce su haƙuri wurin yakin waɗannan abubuwa guda hudu babu daɗi amma su daddage shi ne izbiru wa sabiru sannan wa rabidu ribadi shine zaman dakon abokan gaba ana tunanin cewa abokan gaba za su zo ta sabuwar hanya to sai a tura wasu barada su zauna a wurin duk inda suka wulka wani aleka aleko wasu su hau bishiya wasu su hau tsani wasu su hau tsaunuka wasu su hau kaza kaza ana jiran dako wannan zaman shi ne ake raribaki haka ake a zamanin Maulana Rasulullah idan ana jin cewa abokan gaba za su iya faɗo magari da yaƙi to sai a sa barada a lunguna da saƙuna da hanyoyin shigowa garin sai su zama zaman jiran dako ko zaman dako shine ribaki to kai kuma a matsayin ulul albabi me irbadinka me zaman dako shine duk hanyar da kasancewa nafsu na kawo maka hari ainihin hawa na kawo maka hari shedan na kawo maka hari duniya na kawo maka hari to ka sa barada ta tarshi nafsu tana kawo hari ta bangaren menene ingiz ingiza mai kan turuwa take maka to dan ka sa mata wani barde guda ɗaya zai daddaka ta zai hana ta motsi shine azumi da yunwa kaji bardan da ake samu shine ribadi sai ka samu tsoron katon soja mai jaraba kalli wanda musulunci yake mata da hannu daya yake galabatar da ita shine azumi da yunwa sai hawa ita kuma hawa ainihin abin da take bukata in nafsu ta sha'ato ita kuma sai ta ce sai an bi sai an aikata ba daidai ba to an karya nafsun mai rai mummuna din yanzu ba za ta rai mummuna ba to ita ma hawa an karya ta shine wa ma makhafa maqam rabbi wa nahannabta anil hawa to ita kuma yaki ake kokuwa ake da ita ta zaka ce ba za a yi ba shine irin wannan dauriya da ake yi dallabin abin da rai yake so shine wanda muka magana da kana jin cin nama ta kwararon ka tace ita dole nama za ta ci sai ka ce ba za a ci namu yau kifi za ci ran da tace za a ci kifi ka ce ba za a ci kifin ba yau gauta za ci ran da tace za a ci gauta sai ka ce ba za a ci gautan ba yau rake za a ci ran ka ce yau in ba da ke ba sai mutuwa sai ka ce ba za a share can ba yau yau takarda za a shi in ta ce takarda sai ka ce ina yau kankana haka za ku tarjuma in ta ce yau miyan taushe ramara sai ka ce miyan kuka ran da ta ce miyan kuka kamar a mutu sai ka ce miyan da girge haka za ku tarjuma ku wannan shine mukhalafatul hawa ina fata mun gane in ka ce yau kana jin miƙewa a katifa kai sake sake kai baje baje sai ka ce a ƙasa za ka kwana in ta ce yau kuma kana so ka miƙe a kasa ka sha iska sai ka ce a katifan dole za a kwana haka za ku tarjima shine mukhalifatul hawa ita kuma kajin da ake yakanta shine saba mata da abin da ta gitto ko da abin na halal ne to kar ka bi ta exactly yadda take so sai ka dan gefare wani abu a ciki na fata muna gane wannan wannan da ake yakin hawa kenan kaji ribadi na hawa shi kuma ribadi na shedan shi kuma shedan min shalal waswas lakan nas ko allazi wasu fi menene sudurin nas min aljannati wan nas shi kuma in ya turo maka waswasi annabi alaihi salatu ya ga wannan da shedan ke turo zai ba fara baka ne ka anya abin da kake mai mai kyau ne kuwa sai ka ce a'udhu billahi min sharri kaga ka din mai shi anya wannan kan abin da kake ya samu na fulana yayi yawa ba da raka biyar biyar ma ba ake kai ka dage so na goma goma sai ka ce do ashirin ma in ka tashi karfe ashirin ne sai kai goma ka jajirce ne za ku tarjima ya nan ka nan ya nan biyar to shine ribaɗi duk inda ya kunno da shawara dan ya sassauta ka shi kai tsaye umarni da mummuna aiki ce kai tsaye hawa ne take banka sannu sannu sannu sannu sannu sannu in har baka san lokacin ba to sai ta maka ɓarar amma shi da yake shaɗan wawa ne dolo ne gaɓo gaɓo tari kawai zai ce ne kawai kai saƙo kai wa ne ya cinye kuɗin in ka ce ka ce ba zan cinye ba ne sai ce to ka ɗan ci rage eh haka yake mugu ba sai ka ce balancin ba sai ce haba da Allah to kaɗan ga ɗan ɗan da bai sani ba kaɗan cin riban ka ka ba shi kuɗin shi na ma ka ce ba za ka cin ba sai ka ce sai ce maka to to ku raba riba in ka ce na ma ba za ka cin ba sai ce to shikenan kai wani to ka ba sadaka saboda kuɗin shikenan ba ma sai ka tsaya mishi ka ga shubu hago to haka zai tufin ka zai tufin ka shi in ya sha maka bala'i ka ce ba za ka yin ba sai ji tsoro sai dan koma rabi sai ce to ai sai koma ƙasa ƙasa nan ma ka ƙara ba shi tsoro ka ce ba za a yi ba kaza kaza sai ka haka za ku kai har sai dai in ma ya zo bai ci komai ba sai ce to goban da dai na bata maka lokaci haka yake haka shi dan yake wallahi haka yake in ya ce ka je ka jira sai ka ce ba za ka yi ba Allah ya hana sai ce to ko dan shafi shafi a jiya irin yan matasa matasa ne yan fira sai ka ce ka shi ma Allah ya hana bala'in ba sai ce to ko dan ko dan sharaba shi ma ka ce ba za a yi ba sai ce ta kuɗin zaman noga shi ma ka ce ba za a yi ba sai ce maka ta kuɗin kallon kuru da ido ɗin shi ma ka ce ba za a yi ba sai ce maka kuɗin chatin ta waya ya ce ba za ka ce ba za a yi sai ce kuɗin free call na dare da ake yin lokacin da ake wuri din na nafila sai ce maka akwai bonus kaza kaza akwai bonus data to ku yi chatin ta wazar in ka ce ba za haka zai ta banka ya ta banka ya ta banka da sauransu har dai da ƙarshe mu kaddara bai samu nasarar komai ba sai ce ko banza dai na ci banza na bada rubuci shike to haka shi ɗan gido kaji sanin wannan abin ka sa ka sa matakan tsaro sojojin ba za a yin baɗin ba za a yin baɗin to shi kuma shine ribaɗin shi ɗan muna fahimta wannan da kyau to in ya zo maka ka gaito mishi wanda yake shi ka gaito mishi Allah da mala'iku yana jin tsoron mala'iku yana jin tsoron Allah kana jin shi ne sai ka fara a'udhu billahi kafin ka ce ba za a yi ba ka ce a'udhu billahi ne sai ka ce ba za a yi ba in ya kara shato maka sai ka ce uzu billahi shi ba za a yi ba in yaji kana dukan shi da uzu billahi to shedan Allah sai shigo sai fatattake shi shikenan kayan nasa haka za ku ta wannan rigima kuma maye ne aljani ne bai da zuciya an jima zai dawo an jima zai dawo gobe zai dawo jibi zai dawo bai da barka to kai ma ka zance cikin shiri to cikin shirin zai zo da me za ka yi in ya zo shine ribadi muna fahimta wannan da kyau to sai kuma duniya ita kuma ita ce ainihin aljana na hudu na karshe kenan ta kuma duniya ga ta a cikin ta to ya za'i malamu sallallahu alaihi wasallam yace zuhud kashi kashi uku ne akwai zuhud akwai akwai zuhudul harani akwai zuhudul fard ko akwai zuhudul fard akwai zuhudul fadli akwai zuhudul na na na na na na haram ma'ana na wajibci na dole akwai zuhudul haramci kai sorry akwai zuhudul dole akwai ko zuhudul fadala zuhudul haramci shine ainihin abin da duk Allah ta'ala ya haramta ce karka to guje masa shine ka zuhudul harami shi kuma zuhudul fardi zuhudun wajibi a afwan wa zuhudul fardi shine na farko sai zuhudi shubhati kai so shi kuma zuhudi na biyu shine a shubuhohi ne zaka nisanta duk abin da yake akwai shubuha a ciki akwai kaza kaza wanda ka kaurace ma haram gaba daya baka ta haram duk wani abu yake haram ne a duniya na kuɗi ne ko na sura ko na mata ko duka ba kai to wannan shine zuhudul fard kenan wajibi in kai wannan baya ba fallasa dama muqamin da ake nema bawan Allah mata ce farko kenan sai na sai as zuhud bi shubuhati sai zuhud a shubuha shine abin da yake akwai shubuha ba haram ba ba kuma halal ba ko innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bayna ma umuru mutashabihati to wannan shubuhi kawai sai mu shubuha wa man yattaqa shubuhati faqad waqa faqad istabara min dinihi wa irdihi amma waka fi shubahati fakar waka fil haram wanda ya kaurace mu shuba to ya kubutar da addinin sa da mutuncin sa wanda ya auka mu shuba to ya auka mu ta haram in ji mulana rasulullahi sai ce karra ya haula ne ma shukran ya ta'kihi ko ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimuhu ko to kaurace mu shuba da dukkan nau'in shuba gabaki da shi kuma shine ainihin zuhudu na mutanen tsaka tsaki na mu'minai na bayan Allah salihai kenan sannan sai zuhudul fadl zuhud na fadla wanda ake kiran shi zuhud sosai shine az-zuhud fil halal halal din ma kana masa zuhud kaman ya shine wannan abin halal ne halal ne ka ci nama sai ka ce to ba za ka ci da ba dan kit za ka ci za ka yi kana jin cin yanka goma ne zai maka kyar sai ka ce yanka biya shi ka shine zuhud bil halal ce shinkafa ne yanka ainihin za ka ce ke ɗin misali ta ji kaza sai ka ci a ɗan sa ɗan abin da bai kai ya kawo ba kuma ka ci ɗan loma uku hudu biyar ya ishe ka shadda ne za ka yi na dubu goma sai ka ci a na dubu uku ya ishe ka shi ke wani shi ne zuhudu fil halal kudin ka ne na halal za ka yi ci abin da ka so za ka yi ci abin da ka so amma ba za ka sha to ya wuce gona da ini ba gida za ka yi gida gidan miliyan ɗaya sai ka ci a gida maka na dubu ɗari biyu da hamsin saura dubu ɗari bakwai da hamsin sai ka nemi talaka ka raba musu shi ne zuhudu fil halal shi ne zuhudu public to irin wannan shi kuma kajin da ake wa duniya kenan saraka ka guje ta ta wannan hanyoyi guda uku a matakin farko na ordinary mutane a mataki na biyu na mu'mini a mataki na uku na salihan bayan Allah nagartun bayan Allah wani Allah ka samu cikin su kuma Maulana Muhammad Rasulullahi ta kan shar imani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkam kuma Maulana Muhammad Rasulullahi mun ga surata Ali Imran yau insha Allah gobe za mu shiga suratul Nisa'i daga nan kuma mu ga abin da za mu dan taba a ciki kafin dai karshen karatu insha Allah ya samu zama lafiya alhamdulillah kuma sanda